أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي وقد أخبرني بعض الفضلاء من من لازم الشيخ رضي الله عنه مدة طويلة يتي حقيقة وصدق الشمر بيتا wanda suke kore shi na da shi wajen Allah ya dare shi lokaci mai tsawo ya bani labari anna rajulan wani mutum din ashabihi daga cikin sabon shi wajen jani a tawo ya zo wajen shi wajen jani ba ƙara lahu ya ce da shi ya sayyidi ya shugabana inni la aqdiru ala qiyam qabla al-fajr ni ba zan iya tashi da daddare ba kafin an hudu ya hudu in wani abu بل كثيرا ما أؤخر الصلاة إلى أن تطلع الشمس كي مضي وما صلى صحبه سيرانا تهود نجعي وهذه حالة اللازمة لي يصير شوف زمان نشين حالنا كل شيء لا أستطيع الامتكاك عنها بين يربواد وأن حالنا وكأنه يريد من الشيخ رضي الله عنه شيئا كما رأينا لما يرفع الشيخ الجانبي an yi rahisa lahu zalika bi shay'in ya sauke masa sassauci da wani abu mimma yuka daga abin da aka bada labari an ba da ashabi al-ahwali daga wasu ma'abota halaye falan yusa'idu radiyallahu anhu bi shay'in lahu shirtan da taimaka maka da kowane abu ba bal kala lahu da karshe ma ne shirtan ta yi da shi bi jawabi a amsar ta ya bashi ita an tarjulun لا تخلو لطريقتنا فاطرح سمعتنا عنك رنزا مكا كي mutum ne wanda baka cancanci ka shiga ɗariƙa tawa don haka ceho min na inda ba za ka iya tsayawa da daddare kai sallan dare ba to kaga sallah ta dare kenan shi da ne ke haka ina kuma da sallah ta farilla sallah ta nafila ta dare shi da janu bai sassauci a kanta ba sai na kuma da sallah ta farilla a za a da asar magharba isha ka gani ko wanda yake shi dan gari ta tijaniya ne yake ba zai yi wannan mutuka ga ai ba ya daren shi tijani inda shi tijani a sallah ta dare ma bai sassauta ba balle kuma wacce take sallah farilla wa da bi zalika radiyallahu anhu abin da shi tijani ke nufi da wannan da yake jiwa mun tamina rajar rajulina bai tsawatarwa da wannan mutum ne an rukuni kare karkata ila tarafu sa'ati zuwa ga wasu sauki bin ta'awilati da wasu fasarce fasarce allati abaha wanda wato allati abaha tawfiq wato fasarce fasarce التي عباها تعويلات التي عباها التقييد بالسنة المطهرة واندراتها لسنة من الأركي واتوهيكي مثل ما هكو وفتن كتير عمد ما لم يفترويت أن بعض أصحاب الأحوال قوصل جماعة متاحة لأي مجذوبي من أنهم شواسوا يرون القيامة وسوء أولون سنة سنة سنة الدري yaftur da yata shauki yana yanke wato wani sababi na na bege wai kullu da sana ta innahu ali al-qiyam wato tsayuwa da dare hukufun tsayuwa ne ko kusurun da takaituwa bi makamin shauki a matsayin bege to shi wancan wanda ya zan shaunar jani to irin wannan sassauci na wa'annan majazubai ke sa shaunar jani bai haske ya yi masa shaunar jani bai yi masa mata-mata وذكر صاحب عوارض المعارف من عوارض المعارف رحمه الله تعالى الله يجزاه يا أمبتا أن هذا اتكاغ ونن مغنى تحت أصحاب الأحوال إن مجذوبي محل بلد أولي لكفر كبير بابا هلك به خلق كثير متى ديوة هلك الإرم مغنى وإنن أصحاب الأحوال ولهذا فولاك شدد سيونا رضي الله عنه شو من شدد الله يهدد شيئا أنت أبزجر آوى nan rajulu ga wannan mutum Allah ta'ala hu bi zalika wanda ya tambaye shi a magana kiyamul layl hatta amarahu har shi da ma karshe ya umarce shi bi farhi subhatihi ya je mai darbin sa wazi wannan kan alatu rabbillahu haka alashu dan take Allah ya tare la yahilu qanun sunnatul mutahhara shurjani baya bauɗewa ga barin dokokin sunnar annabi mai tsarki wala yabni fi jami'i af'alihi shay'an baya gini a cikin dukkan ayyukansa wa aqwalihi da maganganunsa illa ala qawaidi al-muharrara sai bisa ga ka'idodin sunnar annabi mai tsarki ولا تستفزه رضي الله عنه عن ذلك حالة جمالية wani hali na jamala baya girgiza ko kaula shautar akan barin wannan hanya ta sunna wala ta'arru lahu fihi shifatun khayaliya wata shubha ta khayali ba ta bujirin shautar a cikin wannan fa shari'atuhu radiyallahu anhu shari'arsa Allah ya dade shi shautar jani ba muzuhin abin cuɗanyawa ta bi ɗariƙatihi da ɗariƙarsa mazajal ma'i bil ma'i kamar yadda yake cuɗanya ruwa da ruwa hanyarsa hanya ce ta sunna annabi ومن تلقة ومن طبقة عليها حيث أنا تطبق هذا أكن سنة النبي انتباق المسميات الأسماء كما إن لي كتب كشي قد ثبت السنة هذا أبو لأك أم بشير وحقيقته حقيقة شهر الجاني منطول عن من إلى مجموعها أتهم أبن شريعة تذكر انتواء النور في النور كما إن كتب نفسي أنا نبي وأتهم نفسي فصار يرى ظاهرها يرى ظاهرها من باطنها سيد معانا ذن ظاهرك باطنك وباطنها من ظاهرها باطنك معنا جميع ظاهر عندما نور الله بصيرته قوانا دو الله يحفظ كامة بصيرك ومن لم يجعل له له نورا أما وأن الله لسنها مسام فيها فما له من نور رشد ولا فيه رزقنا الله الله أبدا من الرضا هذا الإمام يرجع من شجرات من شجرات وأدامنا ألا يدوم الدم وسائر خاصتنا لثورا في قدرتم في حوزتهما وأشكين سيوير الفرمسة الذي لا يقام والنباء ظالم تسعى آمين وإذا تقرر لديك أمر قيام الليل إذا من قيام الليل يثبت أولك وأردت كفني أنه من آكد الأعمال yana daga mafi karfin ayyuka fi ɗariƙatina hajjil ahmadiyya ne a wannan ɗariƙa ta mu ahmadiyya kwallon kunnata nabzatar ya ce kamar mu gaya maka wani yanki min al'umuri na daga al'amurra alladhi tu'inu alayhi wanda yake sai makon mutum ya yake tashi ya kiya mallari mimma zakaru alu hadha sha'ani daga abin da ma'abuta wannan sha'ani suka faɗa wanda in kana yin su zai sa ka tashi da dare sun faɗa fi kutubihim a cikin littafin su المتلقات بالحضور والاستفاء عن كربه في القديم والحديث من العظمان دغام من دا يزدو عن كربه ان ابوه da suka faɗa wandan ana yin yana taimakawa mutum a qiyamul layl ومن ذلك يعني daga cikin abin da zai taimaka ka tashi da dare alwudu kai alwala ba da salatul isha bayan sallar isha ka kwanta da alwala wa qad kana ba'dhu yamtasil bi dhalika alwaqt wasu ma sukan yi wanka kafin su kwanta din sai kuma su yi alala fakasar rahu malamai sun bayyana bi annan lomus wa rubutul bi hadha al-waqt athara alwala da wanka a irin wannan lokaci na dare in ba kwanta yana da tasiri zahirin bayyanan ne fi tashiri qiyamin layla a cikin sauƙin samun tashi da dare ومن ذلك نتاي كنيا da bisa abin da ke taimakawa ka tashi da dare al-iqbalu ala zikri ka fuskanci zikirin حتى يغلب عليه النوم هم كفن في تذكر يا بچي دوكيك فانه يذكر كفن كفن تا يعيد فيما انا جمكو على قرات الانتباه لتزوجا وفركا ومن ذلك يعني الامر الذي جمك ما كتان للدري شفة المعدة na fara cikin kare ya cika da abin cika da koshi da kyau ya zama dai ga koshi zawa zawa fa in hazala fa in hazala idan aka ce ku ciki ya fika faqulan fa in hazala ikulun min al-ta'am idan nauyin abinci ya tabbata bala ya nam in har ka kwanta in kai bake bake to bala ya nam mutum da ya kare da ya bacci ya ta zibahu asiya narkar da koshin da ya yi zikir da zikir wadda la ta ko karatun alqur'ani wal istighfar ko istighfar in cikin haka ya fita dam to karka yadda kai bacci ya dauke ka ka kama wajen tarai har abincin da kace har ke ومن ذلك يعني abin da zai taimaka maka tashi a ya mullali at-taharruru kiyayewa min irtikabin zunubi haram karkarin ga aikata zunubi da rana fa inna dhanba ka zunubi yamna'u min qiyamil layl yana hana ka tashi da dare wa taharruru tsaruwa ko da ke yayuwa min zambi daga aikata zunubi yu'inu alaihi yana taimaka wa mutum da ya tashi da dare wa zikira an bada labari an rajulan wani mutum qala li ba'dihim ya taba wada wa hujju yace inni asaitu abitu mu'afan na kwana lafiya wa uhibbu qiyamal layl kuma ina son tashi da dare wa'il tahuri na kuma shirya abun alalata ko abun da zan yi karfi da shi kuma ba ni da aqumu to me yasa ba na iya tashi ina so in tashi da dare kuma na kwanta lafiya kuma na shirya abin da zan yi karfi na tashi da shi ko wanka ko alala to gashi kuma amma ba na iya tashi faqala lahu sai wani yace da shi zunubuka qayyadanka ai zunubanka su da suka hana ka tashi kana hasan al-basri حسن البصري رضي الله عنه الله يدلش لقولنا سوى ما ترك أحد قيام الليل بارك كون يا بر بارك تبمن من يا بر قيام الليل با ما يعي إلا بذنب أذنبه في سبب دون النبي أكدا فتفقدوا أنفسهم ما لك كل دي حالا ينكو كاوننكو كل لذة حقوها دري إلا القلوب عندنا توائي كدوها فيه wani aikin alkhairi ka yi zuwa lokacin da za ka kwanta wani aikin zunubi ka yi zuwa yadda za ka zuwa kada za ka kwanta idan ka za abin da ka aikata na alkhairi ya fi yawa sai ka gode wa Allah idan ka ga abin da ka aikata ya fi na zunubi ya fi yawa sai ka tuba zuwa ga Allah wannan zai sa ka kawo da dare wa tubu ku tuba ila rabbikum zuwa ga ubangijinku da taqumul laila dan ku tashi da dare wa qala rajulun wani mutum ma da ibn adhama ga ibn adama inni inni la aqdiru ala qiyam al-layl fi ba'a iya tashi da dare wa tibli da wa an ina so ka kasafar da mun wani magani zan yi amfani da shi dan da tashi da dare wa qala fi ibn adama yace la ta'tihi bin nahari maganin karka saba masa da rana shine Allah oh iki muka bayyana dai billahi in baka saba masa da rana ba zai tayar da kai ka tsaya a gaban ka da dare fa inna al-quba qada tayyiba baina yadayhi tsakanin gaban Allah da lailin da dare in azam sharri ya daga mafi girman saukaka wal asi ne gaban Allah kuwa la yastahiqu zalika bai tantan bai tantantar wato daukaka zalika sharaf bai tantantar wannan daukaka inda zakarahu bi tanbihi al-muftarina aka yi ambata a cikin wannan littafin وذكر في العوارض عن بعض العوارض أتمنى دام عوارض عن الثوري لما أنه قال ما لن ثوري ورمت قيام الليل أن حرمت أن تاجد للدري سبعة أشهر هو تابقنا كاس تاجد للدري بسبب ذنب سبول ونزلي أذنب سبولا عيكتا وقيل له سأكتر ابن الثوري da sauri ma kana zango so wani zunubi ne kai wanda har wajen wata bakwai ka tashi qala da yace ra'aytu rajulan na ga wani mutum ne baka yayi kuka fa qultu bi nafsi araina ma na faɗa ba wa ajiri ba dan sai masa haza mura'in wannan kukan da yake na riya ne ba na tsoron Allah ba a zuciyata na faɗa to dalilin wannan abu sai da na samu mota bakwai na kasa shi da dare kaga da dubin kenan shi danne shi har ya kasa sai ka su tashi da dare abinci kuma yin shi ma bai fara ba to da ka babban abin da ke hana mutum ya tashi da dare zanibi aikata zanibi wa kalamar mashayati zancen shehu ne bai hada a cikin wani maganar iyabun da kafirin ya da yawa kuma a rada wanda yake zo ya duba wannan magana fada yanzu ril awarifa wal quta wa ghayrahuma ya duba awarif ma'arifi da ya kuta da wannan littafi wani ya rafi da ko a wani ruma da wani su fa'idar da yake fa'ida tabtaha ya inganta annahu cewa ma min lailatin babu wani dare illa wa fiha sa'atun fi akwai wata awa la yuwafiquha abdun bawa ba zai taba dacewa da wannan sa'a ba mu'minin mu'mini yas'alu Allah sai an yana roƙon Allah wani abu illa afahu iyyahu sai Allah ya bashi wannan abu dare akwai wannan sa'a kamar galin shehu zarruq ma shehu zarruq ya ce قال بعض من لقينا ومن الشيوعي وسلم cikin shawarar da muka gama da su sun ce kuma sha qiyama fiha wanda yake so ya tsaya a cikin irin wannan sa'a wani ya fara ya karanta ma warada abin da yazo ana karantawa lil qiyama na an samu a tashi fi ayi waqtin a kowane lokaci sha'a yazo ka akhir suratul kahfi kamar karanta karshen suratul kahfi kamar in za kwanta to zai taimaka maka tashi wani ƙin amin bayani rahimahullahu shi ma an ambata da gare shi annahu zakara ya ce anna man qara qawluhu ta'ala duk wanda ya karanta wannan aya Allah ya tawaffal anfusa fi namutaha wa min lam tamut fi manaliha ila qawlihi ta'ala musamman yuqimu Allah ta'ala idza kunta karanta wannan aya Allah zai tare kai mata nawa zai tare mutum da san da yaniya wa yaf'alu ma nawa kuma ya aikata abin da yaniya wa shartuha amma shartun wannan ayoyi da kan mun faɗa Allah ya takallama ba da idan ka karanta su ya zama ita ce magana ta karshe kan sai tsara magana ala yahi wa ce mudarrabatun jidda wannan aya mudarraba ce kwarai intaha wallahu al-musta'an wal amru thani lamarin biyu rafu al-himmati abin da ke daga sawa mutum ya wato taimaka masa rabu'ul himmati dauke himma yace dauke himma an halqi gabarin halitta ittifa'an dan wadatuwa da isuwa na dan isuwa da wadatuwa a bil malikil haq da Allah wanda yake shine haq واتساب سيدنا الشيخ رضي الله عنه بهذا فانتو الشهود لأن دولنا توجيههم أن قبلهم حدثا من الواضح يعني قبل لتبينني الذي لا يحتاج إلى تقليل وتبايا بقعة زوال وانا أبن لا تبلش وانا عن فنه لرفع لهمة أما في قيد الإيمان وقصر ذلك من هذه وأن الآلة قول بها الشهود الجاني كان سوء لصحبان واتفقوا به رزق فابتدى رفع الهمة بين المخاص والعام بغانا حصا والعمارة والجيرة وذكر فابتدى إلوهن حتى ظهر الناس كهرفة المتعنى من سكة زمان يصيبونهم إلى الجناء سنة دنغنا سواعيما ولا تاني في يساق بعضهم سباطا وأنقوا سبولا سبولا كامل وجه ومنا ما القرآن يا بحبه يحسبهم الجاهل أغنياء من تأبوه jahili yana zaton wadatattu ne saboda kamewar su ba sa roƙo da ce ai jahilai ne a amma wadata ne dan da ba mawadata wani aira sun tambaya to ba wani abu ne ba rabu ul himmatu ne walau lam yakunu abniya a walau lam yakunu abniya ko da ko ba mawadatan bane daga nan ta a ai suwa na ai mawadata ne wa kalamul mashayi zancen shi wani radiyallahu anhu Allah ya dare su shi ma yi shi cikin abin da ke nuna ila ta akiri rafi'il himmati bisa ga ƙarfafa ɗaukin ma'anar halin da ba a halitta fi tsari ga wannan hanya ta mu wa kaunihi da kafancewarsa min arkani ya yi rikon kunan wannan hanya ta mu al-mu'tamadati abu dogaro biya kariyatu isa da yawa abin da ke nuni zuwa ga wannan wa ghararuna ma laita amma buƙatar mu at-tanbiha at-tanbihu wato faɗakarwa ala annahu bi tariqina cewa rabu himmati dauke himma a wannan dariƙa ta mu ila al'amrul akhir biha ya daga cikin lamari wanda yake mafi karfi a cikin ta bal huwa min awsafi ala kai sifati ma da in dariƙa rabu himmati allati yu'rafuna biha wanda da wa rabu himmati akbar wa ra'ayi fi na gani fi ba'd al-mu'allafat ga wasu tabai نقل عن عن تذكرة المحبين للرفاع ga wani tari da da aka ake kiran da tafsir da mai biyan na malar rasa ma nasu ga abin da ya zo nan qala ba'd al-arifina wasu daga cikin masana Allah sun ce rafa ulil madan al-khalqi dauke himma gaban halitta huwa mizan al-fuqara shine ma'aunin su baye wa qabihum bil fuqara abu mummunan da su baye an yunzilu hajatihim su saukar da bukatunsu da gairar maulahun ba ka ubangijinsu da duk abin da kake nema ka je ka nema a wurin Allah ka aje bukatar ka wurin Allah kar ka aje bukatar ka a wurin wani Allah wa yabzulu anfusahum su bada wato yana daga cikin muni su je su bada kansu li arbabin duniya ga mutanen duniya bi sa'i ilaihim su tafi wurin mutanen duniya wa kasratul huqubi da yawan zuwa ala abwabihim zuwa kofar kullum kana gidansu muwafiki na lahun kuma kai dace da su ala ma'aribihim bisa ga abin da suke so wannan ba al'ada su waye ba ce tarahu za ka ga ma wasu da nazaru yadda ya tazayyano na suna yin kawa kamar yadda ya zama aro ya tazayyano aro su kamar inda an goke kawa mu'tadina suna masu kulawa bi islahi zawahirihim da gyara zahirin su gabiri na islahi zawahirihim amma sun rabkana gabarin gyara zuciyarsu kawai jikin su suke kula da shi laqad kana haqqu ahadihim ariyat da haqiqar dayan su haqiqa ya zama lausa daga bi faqrihi da yayi gaskiya a tsufancinsa an yi samma abdul kabir a ce masa abdul kabir فخرج عن هذه الإضافة سيقوى سيف دلد ونم إضافة من مكان زمى عبد الكبير في زمى عبد الصغير وصار في زمى يضاع يضاف على رأسه لأدب سلكه ذو درجة جسد إلى الزليل الحقيري وكفتن تشي ولا تنتشي صغير كنا مكان عبد الصغير سيقوم عبد الكبير في زمى عبد الصغير وعبد الضعيف وعبد الظليل وعبد الحكيم dan rashin tsayawa da kula ya kawo mulka zibuna masu irin wannan kuma makaryata ne Allah ga Allah asaduna ibada da suke tsare bayan Allah an muhammad awliya illahi gaban soyayyar bayan Allah ثم قال سنيتي قال ابن عطاء الله ابن عطاء الله ياتي رفع الهمة عن الخلق ɗauke himma gabarin halitta hiya zinin ahlul tariqi qawace ta yan tariqa wasu mutane ta haƙiƙi alama ce ta ma'abuta tabbatarwa wa qala ba'dhum fi zalika wani ma daga cikin malamai ya faɗa a cikin wannan Allahu ya lamu anni zu himmatin ta'abaddani ya ta'ifatan wa taqarru wa tadabbuha lima la asun asun an alwara jibadati wa urihim izzal muluk wa ashraba أوريهم أن الوقيع إليهم وجميعهم لا يستطيع دفعها أم كيف أسأل رزقه من غيره هذا لعمري إن فعلت والجفاء شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بحامليه على الشفاء فاسترزق الله الذي إحسانه أما البرية منة وتلطفا ولي قال ميت الله يعلم الله يعلم ni ma'abokin ma ne himman nan talaki dukkan abin da ke koma baya don kamewa da kamewa dai ita me yasa la asuru alal warabi ba zan kiyaye wato dibaji na ga wurin halitta ba kayan kawa da Allah ya bani kiyaye shi mana qawri mu'izzal muluki wa ashrafa nuna musu buwayar muluki sarakuna wa ashrafa da wadu da wani wanda suke madaukaka a urimu shin yanzu na nuna musu annal bashiru ilayhim ni ma bukaci ne zuwa gare su wa jami'un bayan ku dukkan su la yastati'u tasarrufa ba ne iya tasarrufu wani abu ba da ikon Allah ba am kaifa as'alu rizqahu min ghairihi ko kuma ya zan nemi arzikin Allah daga wurin daga wani Allah hada ita wannan roƙon arzikin Allah daga wurinsa la amri da ran da rayuwata in ba an tuhadna haka huwa aljaba in yabuka shakawa da'if ila da'if mithlihi ya zama rauni ne rauni ya kai kara zuwa ga wanda yake raunanin ne irin sa wato shakawa da'if ila da'if ila da'if mithli adam raunanin ne ya kai kara zuwa ga mai rauni irin sa ai gajiyawa ne aqama bihamilaihi ala shaba wato wanda wato ya tsaida abin da yake dauke da shi bisa ga waraka abin da yake dauke da shi yaje wajen dan uwansa rarran ne ba zai warkar da shi ba ma'ana farta zikrillah me yasa ba za ka nemi arzikin Allah ba allazi isaruhu wanda ke tsaye da Allah amma albariyata ya ga mai talikai minnatan gabaiwa wa talaffu fa tawsa tawsawa intaha ita ya take mana faro mana mana faro ana rasa rasa abinda mana intro daga rasa wafi hadar kadir a cikin wannan gwargwado allazi zakarnahu wanda muka ambata tasliman mun ambace shi ne tasliman dan cikawa li zarabin nazimi ga bukata ta malami mai nasil muridi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa akwai kifayatun wadatuwa a cikin abin da muka turo wallahu waliyyu tawfiq Allah shine malikin dacewa wal hidayatu li shari'a alhamdulillah fatiha salatul fatih fatiha salatul fatih Thank you. أعوذ بك من خاتم لكن تستولنا بها رب الناس في وتجعلنا بها رب أنت ولينا مولانا ظلمنا مظلمنا أنت وسنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقدمنا دعاء من رجل نبوة هذا الجلال والإكرام أنك لا تأخذ من حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله